الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكرم لديك وطن جمال الأولى رانا تتلاتة كنا شكرا تدوه لديه da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tasa'in daidai za mu tashi darasi na tasa'in da ɗaya hadisi na ɗari shida da ɗaya babi na ashirin da hudu wanda zai magana akan babu suruti ajirin mutasaddiq ko mutasaddiq وإن وقعت السرقة في يد غير أهلها shine babin da zamu kai mala yana gaya mana cewa babu subuti ajilil mutasaddiq babin da zai magana akan tabbatuwar ladan wanda ya bada zakka wa in waqa'ati sadaqa fi yadi ghairi aliha ko da a ce wannan zakkar da ya tashi bayarwa ta fada a hannun wannan bai cancanta a washe ba kun ga yi ai akwai waɗanda Allah ya lissafo mana mutum takwas su ya kamata a bawa zakka to da mutum ya tashi bayarwa sai ya ba wanda baya cikin wannan sunfin cikin waɗannan nau'in daga cikin nau'o'in nan da aka ambata amma ba da gayya ba da ya tashi bayarwa sai aka samu aka yi rashin sa'a cewa hakan bata wato tabbata ba حديث الذي جد الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم lalle annabi tira da aminci Allah tabbata a gare shi kala yace kala rajulun wani bawan Allah yace la atasaddaqanna bi sadaqa lalle zan bada wato zan bada wata sadaka wato ya ci buri ya dora wa kansa cewa lallai zai ba da sadaka fa kharaja bi sadaqatihi sai fita da sadakarsa fa wada'a fi yadi tarike da ya tashi ba da wannan zakar ko sadakar sai aka rashin sa'a da ya je bayan sai a shi barawo ya bawa wanda su kun san kamar yadda za mu karanta an ka koma cikin amalin kulub na malam Muhammad Salih Al-Munajjid za ga ana kawo ma ɗabi'ar magabata su mutum ya tashi bada abu na Allah baya so a sani koyewa suke to irin wannan ɓoye-ɓoyen da ya janyo har sai dai wato ya bawa kamar yadda muka karanta Aliyu bin Hussein Aliyu Zain al-Abidi cewa kun ga mutum ɗari in ya tashi ba da sadakarsa a dare ɗaya mutum ɗari zai je kuma ba a ɗarin nan ba mai sanin shi ne ya bayar ba zai buga a jarida ba ba kuma zai dora a social media ba ba daya a ciki to sai ce shi wannan ba Allah da ya tashi fitowa ya je ba da sadaka ta dama kudin da ne wasu ke sai mutum ya daure a cikin leda ko yan bulo sai ya je aji kawai ko kuma ya ba wanda zai ba ya tafi ba tare da ya gane waye ba saboda haka da ya je bayar kawai a shi barawo ya ba wannan zakkar ko sadaka tata fa asbahu yatahaddathu to mutane wato sai suka gane cewa an ba barawo sadaka an ba shi zakka sai aka yi ta surutu washe gari tunda da daddare ne washe gari aka yi ta magana cewa ka ga wani da ya tashi ba da sadakar sa ko zakka sai rasa wanda zai ba sai barawo bayan Allah ya ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan irin wayannan tattaunawar da ba za ka wato rasa mutane da ita ba to deji zurutu yana ta yawo a gari wato fa asbahu ya tahaddathu na fi siddiqa ala sariqin suka rika tattauna cewa wani da ya tashi ba da sadakarsa ya rasa wanda zai ba ba wanda ya ba je barawo fa qala to ya ji sai ya ce Allahumma lakal hamdu ya ubangiji godiya dai gare ka ta tabbata dama so ake yanayin musulmi ya zama komai gode wa Allah zaka idan abu bai ma daɗi ba ka ce alhamdulillah ala kulli hal idan ya yi daɗi ka ce alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wannan shine sha'anin mu'mini ko ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khairin shine ka'ida duka al'amarin mu'mini alkhairi ne ko da yana ganin waninsa wato a fili to sai gode wa Allah yake la ta saddaka annabi sadaka to wallahi tun da haka ne sai na kuma ba da wata wataƙila da ya fitar da naira dubu ɗari to sai diga abin da ya faru shi to sai ya kuma ba da wata dubu ɗarin saboda Allah ake nufata ba masu yi wa Allah wayo ba ka sa ko wanda ko yanzu wai mutum ya zo fitar da zakka ya ga kuɗin ya kai miliyan biyu da rabi sai yake jin kyashin wai ya ɗau miliyan biyu da rabi ya bayar zai bayar amma wallahi ba za a bayar a lokacin ba zai canjanta sai ta kai kusan wata shekara sai a wata shida yana bayarwa ko bakwai daga lokacin da lokacin nisabi ya shiga ko a januwari za ka fita kuɗin zaka to ana shiga januwari kuɗin ya zama ba naka ba ba naka bane yanzu ba a neman wani mujama ba wata mujamala tsakanin kai da masu haƙƙi yanzu ba kuɗin ka bane ba ba kuɗin masu haƙƙi ne yanzu inda a ce wato garin wanda suka san me suke ne kuma sun san da haƙƙin za su iya zuwa ce malam ba mu kuɗin mu sosai kuwa domin yanzu ba naka bane na mabukata ne dole ka ba su in ka bayar ma ba a yi ma godiya ba ya cancanta domin ba ba ka da hurumi a kuɗin ba ka da to saboda haka waiwayen nan sai su ta ja sai yi wata shi da biyar yana bayarwa saboda yayi yake wai ya ɗau miliyan biyu da rabi yanzu ya bada ita miliyan biyu da rabi kamar wayo da ne bai Allah ya sauya to shi ne yake cewa wato sai ƙara ɗauko wani kuɗin ya fita fa kare da bisa da kake fa za a hafi ya dai zariya yanzu kuma karo na biyu da ya je garin ɓoye ɓoyen da ya je sai ba wata aje mazinaciya ce ita kuma karo ce kaga mutum na biyu kenan karo na biyu to saboda haka fa asbahu ya tahaddathu mutane suka rika tattaunawa aka rika maganganu cewa wani bawan Allah ya tashi ba da zakar sai rasa wanda zai bawa sai karuwa mazinaciya fa kharaja bi sadaqati to lokacin da yaji wannan wato ba azba wai ta da suna tusuddika laila ala zaniya suka rika cewa ai jiya da dare wanda ya tashi ba da sadaka mazinaciya ya bawa fa kana sai yace Allahumma lakal hamdu ala zaniya yace ya ubangiji duk da mazinaciya na bawa to godiya ta tabbata gare ka ya kuma gode wa Allah yake la ta saddaka annabi sarka Allah sai na kuma ba da wata yanzu karo na uku zai kuma bayarwa ba ruwan da cewa an shiga uwar kudi zai kuma bayarwa karo na uku fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'a bi yadai gani sai ya fito da wannan sadakar tasa karo na uku da yazo ya ƙara bin dare ya ba wani shi kuma ake wanda ya ba ake biloniya ne ya ma fi shi kudi ta kuma biloni a ba cikin na masaraka yawwa lil fuqara wal masakin haka ce inda kaga in kana so ka ba mutum zakka sai dai in sashi zaka yi ba lissafi yanzu in kana kaunar wani kana so ya ka ba ki zakka sai dai ka ba ki aiki cewa ya ma aiki amma ba inda ya wuce tsarin zakka to ba za a ba ki ba to sai yake cewa karo na uku ya ba mawadaci fa azwahu ya tahaddathu mutane suka wayi gari suka zamto suna ta tattaunawa cewa to to siddiqa ala gani wanda ya tashi ba da zakar sai rasa wa zai ba sai mawadaci dan uwansa fa qala sai ta Allahumma lakal hamdu ala ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala gani yace ya ubangiji godiya ta tabbata a gare ka dangane da wannan bayarwar da ne karo uku na farko na bawa barawo na biyu na ba mazinaciya na uku na ba maudai fa utiya sai aka zo wa qila lahu sai aka ce da shi amma sadaka tuka wasu malamai a shari'a suka ce wato a mafarki sai aka nuna ma kuruku cewa sadakar da ka bayar sai bayan ɗaya to ba za ka ji sakamakonta amma sadaka tuka ala sarikin fala'allahu an yasta'ifa an sariqati wanda ka dauka da Allah ya nufe ka ka bawo barawo Allah ya nufe ka ne da ka baki wata kila wannan ya sa ya kame gabarin yin sata daga wannan ranar an ba shi dukiya in dai bukata ce take za yi to ya kamata in dai zuciya bata mutu ba to yanzu ya koma ya sana'a wannan shine dalilin da Allah ya sa ya nufi ke je bawa barawo wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'ifa an zinaha ita ma mazinaciya watakila ta kame daga barin yin zina na taɓa ba ku labari ana ko da na tattauna da ita matashiya ce ta taɓa gaya min take ce min Allah dalilin abinci ya sa ta shiga karuwanci ta ce saboda gidan su sai da yawanci saboda uwarta ba ta nan ɗaya da yake implication rashin iyaye a gidan ke uwarta ba ta nan sai aka yi sha kulatin ɓangare da ita ba ruwan kowa da ita sannan mai gidan ƙarfinsa ya ƙare saboda haka baya iya ɗaukan nauyin gidan to sai zamto tun tana rarayye sai in an rage a bata sai kai matakin da dole kawai kowa yana zaman kansa take tun ana neman ta a bata ɗari biyu yara irin marasa kunyan nan na layi na unguwa kawai suka fara wani zai zo ya wasa da yake ba ta ɗari biyu har ta fara yadda za a iya ba ta ɗari biyar dubu ɗaya haka kace har sai rashin sa'a da bakin da take gaya ta ce ta fada hannun wata gogaggiya sai ta gogar da ita ta nuna mata cewa ya kamata dan make up din nan da ake ta zo za ta bata kuɗin da za ta yi make up saboda Allah ya miki tirakta ba ta gani cewa ga yanayin sufar ki ga kaza ga kaza sai ta dora ta kawai a wannan layi saboda haka sai ta zama kawaliya ita za ta yi ciniki da wani namiji ta gaya mata cewa to yanzu ki tafi hotel kaza a ba ta kudin hotel ta zauna a nan har a je amfani da ita a ba ta kasantar ɗinta sannan a biya wa ta ce mun zai sake matakin da bayan iya lokal da take abubuwan zai sake matakin da ta koma fita jihohi ta ce abuja ta sha zuwa ta gaya min wani hotel ta ce ta je nan ta zauna a nan cikin birni ma ta gaya min wasu hotel wani guri da ta faɗi wani hotel allah ban san hotel wani a gurin ta ce mun tana zuwa nan saboda haka ta ce wannan ɗabi'ar ita ta kai amma yanzu da ta samu abin yi sai gaba ɗaya sa ta ce wa'annan mutanen da har wanda suke sanadiyar lalacewa ta yanzu ta ce ba wanda take gani da mutunci sannan da wasu abubuwa da ta rika faɗa misali da za ka ga misali kana da makoci wanda ya kamata ya zama uba a gurin ƙasa amma shi zai contribution wajen lalata ta misali wannan ai abu komai tashi hankali ko kuma wanda kake gani wa ne a gurin ta wa yaya ya kamata ta rika cewa yaya da shi aka yi contribution wajen lalata ta to kaga akwai irin wannan shi za a cikin binni lokacin da wata ba zan faɗi unguwar ba lokacin da wata baiwa Allah ji ma aka zo ana ta surutun cewa tana tara maza kaza kaza kaza kaza har aka kira mai unguwa aka je gurin mai unguwa mai unguwa ya kira ta ya kira ta yace an ce kaza da kaza kike ta ce gaskiya ne kina tara maza a nan ta ce gaskiya ne to me yasa ke yi mutane haka ta ce yawa ranka ya dade yanzu ka zo gurin duk suna zaune da matasa da dattijai a zaune an kawo ta kara ta ce ka ganna nan ya ce na gani ta ce ai ka san muwaye mahaifina na san mahaifi yau shekarar mahaifinmu nawa da rasuwa aka faɗi shekarun ta ce na rantse da Allah ni ce babba a gurinsa ta ce kaga wannan kanne na guda biyar ta ce tun da mahaifinmu ya mutu ina matashiya ban gama secondary school ba ta ce ba taɓa samun mutum ɗaya a makota ko na kusa da mu da wani ya taɓa zuwa ya kama taimakon shinkafa kwano ɗaya ba sannan kuma ana kallo duk gashi ana ɗiban yara a kai su private school ana kallo kanne na aka koro su daga makaranta tun muna zuwa mu ba da baki har da ƙarshe aka yi matakin da dole aka koro su suka dawo suka zauna ta ce aka yi matakin da duk mahaifiyata na fita ta aikatau ba ta iya ɗaukar nauyin mu to ta ce tilla kyamar wato karuwanci ta ce sai da na shiga ta ce wallahi har a yanzu wannan abin da ka ganna yi ba wai dan ina so bane ta ce a wannan abin da suke faɗa ka karuwanci yanzu na wai da kanni na makaranta sun ci gaba da karatu ni da ba na haƙura ta ce kawai yadda kanni na da mahaifiyata za su yi surviving nake wannan struggle din nake wallahi ranka ya daɗe yin shuru kamar an zuba ba wuta tana gama wannan yace to dakata ya juyo ya kalle su wannan mutanen yace haka akai ko ba haka akai ba suka shiru ba da ku nake ba ya haka akai ranka ya daɗe yace amma an yi mutanen banza mutanen banza ne ku ba wata gudunmawa da kuka bayar amma za ku zo ku damu mutane kaza kaza kaza kaza alal aqalli alal akalli koda abinda tace koda mutum ɗaya ma ba mutum ɗaya a jinsi da ya taɓa kiranta yace ke yanzu kaza ka da baki ma kace yayi da baki ma ya san cewa ta san cewa lallai wato hali ne bai da shi shi za bai maka ba tace wallahi ba mutum ɗaya da yi dai a rika nuna za ana zagin ba shi ne to a irin wannan al'umman mu ta rasa za ku ga mun iya zama a tsaye gumi a yi abubuwa amma babu yadda za a tallafa wa wani ya taso idan wani ne ya taso ya shiga wata hanya ba za ka iya kiransa kai da shi ko ba za ka ba shi komai ba ka ce ma kaga wannan hanyar ba mai bullewa ba ce ya kamata kai kaza kai kaza kai kaza in ma tunani kake cewa yanzu ba ku da komai za ka iya ko da ko ne gaje kai ko wannan shawarar ka bai wallahi ba zai manta ka ba kuma zai rika jin nauyinka in ma wani abu yake sha in ya ganka zai koyi ko ba haka bane duk lokacin da mutum ya hango ka da wani abu ya koyi to yana jin nauyin ka to sai kai dabara da hikima ta wata hanyar da zaka iya jansa a jiki ka nuna masa abin da ya dace amma fa wannan ba ma yi yawa mun fi kowa iya surutu da tsegumi za ka sai matsala ta girma sai a zo a takala tun tana karama ba za a yi wannan abin da annabi ya faɗa cewa umarni da kyawu ka kyawa ai hani da mummuna da yawa wasu ɗauka suka yi iya malamai Allah ya cewa Allah ya ce su yi dan makocinka ba za ka iya kiran sa yanzu ka gaya mar abin da ya dace ba dan makocinka wanda da mun san wannan mu a ƙananan shekarun mu mun san cewa mun san shekarun da wato iyaye suke zuwa layi guda su kama yara duk su musu kaciya shikenan saboda akwai al'amuru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar amma yanzu ananiya ake kowa kan zai sani kowa daga shi sai ya'yansa kawai idan aiki ne da wani abu so yake ya'yansa da sun gaba ma'aikatar da yake kuma tsora su su layi su gaje ki ba ruwansa da ɗan kowa a haka muke to yasa al'amura suka lalace gaba ɗaya saboda haka kun ga wayannan abubuwan su ya kamata mu kalla mu kuma ƙara duba su da kyau to akwai darasai da yawa a cikin wannan wato hadisin da muka biya darasi ne yawa wa malganiyu shine na ƙarshe ko shi kuma mawadaci annabi alaihi salatu wasallam yace fa la'allahu ya'tabiru watakila ya ɗauki zina injiniya yau wannan abin ba jefa ta wani saboda a nan ɗin kaga na ƙure ta gaba ɗaya ma daga can ne shi kuma wadati wala allahu ya ta biyu matsalar ba nan ba ne wala allahu ya ta biyu watakila ya ɗauri zira da allah ya ce ba a ta biyu ya ulil ausa fayunfiqu mimma adahu Allah tunda maroci ne sai tunda aka zo aka baki yanzu shi kuma ya rika ciyarwa daga abin da Allah ya bai sai ga cewa to a shi haka ake yi idan mai daukar izinan ne to sai ya rika daukar izina sai ya dauki izina daga wannan shikenan to kun ga kowanne ga hikimar da ta sa wato Allah ya nufi shi da ya ba su sai aka fassara masa cewa ga ma'anonin wannan shine hadisin wato malam bukari ya kawo shi a cikin wato kitabu zakati babu la ta saddaka ala ganiyin wa huwa la ya'lam wannan hadisin yana nuna mana cewa idan mutum yana fata alkhairi sannan ya yi iya kokarinsa kuma ya kuskure akan hanya alkhairin to za a ba shi ladansa cikakke ka tashi yin alkhairi amma da ka zo sai aka yi rashin sa'a cewa bai faɗo hannun da ya kamata ya faɗa ba to mutum zai sami lada cikakke sannan na biyu idan mutum ya bada zakka sai yake tsammanin wanda ya bawa yana cikin mutanen da za a bawa to sai bayyana da gare shi cewa wannan fa da ka bawa baya cikin innama sadaqatu to ba komai zakka ka tayi ba sai ka koma ka ce bayarwa shine abin da zamu koya na biyu sannan abu na uku yana nuna mana cewa lallai yana karfafa makan cewa annal a'malu binniyat dukkan ayyukan ibada ba sa yiwuwa sai da niyya to wannan duk ya nusar da mu haka babi na gaba babu ajrul khazini al-amin babin da yake magana akan ladan wanda yake wato mai kula da dukiya amintacce shine al-khazin mai kula da taska to ko waya house ko wani guri da ake kula da ko baitul mali wal mar'atu idza tasaddaqat min baiti zawjiha da kuma ladan matar da ta bada sadaka da abincin gidan mijinta amma da fafi eh gairin mufsidatin ba tare da tayi barna ba ta wuce gona da iri bi iznihi as-sari da izininsa na fili karara abinda ake nufi da asare shine wanda zai zo ce duk lokacin da yake baƙo ko kuma aka samu mabukaci ko na wani ki bashi akwai wanda zai faɗi wannan kaga ya riga ya fita awi na arufi ko kuma na al'ada misali na al'ada shine bai faɗa ba amma ɗabi'a da magabata iyayen ba da da wasu kai masu kuɗin yanzu ba amma sun fi su sadaka wanda za ka ga ba a yi abinci kai da kai duk lokacin da aka yi bayan yake uwa saboda tsammanin bako shine a lokacin suka fito da ɗabi'ar dumami in ba a samu bakon bai zo ba to sai a yi dumami da safa amma ɗabi'a su ta yi dumame ba tushe asali shine an yi ne saboda koda wani zai zo ya faɗo ba sa yin abinci kai da kai kai da yanzu da boko ta yi tsamari sai a lissafa a auna ko idan ka zo a ce waye ce ka zo wallahi akwai wanda yanzu idan ka je gidan su baka sanar ba a gaban ka za su ci abinci su ce me ba me baka wallahi ba za a baka ba ba me baka me yasa baka faɗa ba saboda wai gwangwani biyu aka ce kuma sannan wato gwangwani biyu iya an riga an auna kai kuma ka zo saboda haka za ka zauna ana hira suna ci haka za ki to shi ne awil urfi abin da yake wato na al'ada al'adance to shi ne awil urfi din to hadisi na 602 ana bi musa al-ashari an nabi sallallahu alaihi wa sallam kala annabi tira da aminci Allah ya tabbata gare shi yace al-khazin al-muslim al-amin alladhi yunfi al-khazin mai kula da dukiya almuslim kuma wanda yake musulmi al'aminu amintacce allazi yunfiz wanda yake zartar da ita yadda aka bashi shine allazi yunfiz wanda yake bayar da ita idan aka bashi naira goma aka ce kai to haka zai kai ta ba wani gibi ba ciwon kai shine wato ayyanta jimu wa yu'ti wato zai lazimci zai kula da dukiyar kuma ya bayar da abin da aka ce bayar to shine wa rubbama qala sau da yawa ko kuma wani lokacin cewa yi yu'di ma umira bihi kamilan zai bada abin da aka umarce shi da shi cikakke muwaffaran ai ta man gaira na shine muwaffaran cikakke ba tare da tawaya ba ba zai ciwon kai ba naira ɗari aka ce bayan so zai bada ɗarin nan shine muwaffaran tsayiman bihi nafsu kuma yana mai jin daɗi a ransa ba zai rika jin damuwa cewa shi ne sa ba a bashi ba shi ma mabukaci ne aika shi aka ya bayar ya je bayar yadda aka umarce shi da ya bayar to shi za a yi addini ya koya ba cewa idan an zo an kawo wanda ya kama ka bashi tukuici domin ka karfafe shi akan aiki alkhairi ba daidai bane mutum yanzu ya zo ya kama kyauta ko zakka ne yawa wanda zaka iya rike kanka da ita ka duba yanayin da shi ba kawai ka ce to ka gode Allah zaka da alkhairi ya kamata kai mata tukuici shi da abin da ba wuce yake cewa ya bai kyauta tukuici wannan abin yana da asali a addini yana da shi kwarai da gaske yana da shi shi za a wani alarama da aka taɓa tura wani masinjan wani mutum ya tura shi ya kai ba kuɗi mai yawa mai yawan gaske ba da ya kai man sai alarama ya ce da shi wai to tukuiti za mu baka ko addu'a za mu ba sai ce ba ni ka tsine mu a to kaga yanayi ga yanayin da yake ciki zaka ce wani ka ba shi kuɗin bana yace ba ni ka tsine mu kawai shi ne sau da haka wannan shi ne abin da ya kamata a lura yaba kyauta tukuiti tukuiti yana da kyau kwarai da gaske to shi ne yace fa yadfa'uhu ila allazi umira lahu bihi wato ahadul mutasaddiqin ya bayar zuwa ga wanda aka umarce shi da ya bayar da shi zuwa ga ma'abota wato sadaka waɗanda za a ba wa zakkan nan idan ya je ya cika shi yadda aka umarce shi kaga Allah ya cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila aliha ko Allah yana umarta ku da ku bada amana zuwa ga ma'abotanta waɗanda aka ce ku bawa wannan hadisin shi ma yana nusar da mu akan falalar amana da kuma girman ladanta sannan kuma yana kwadaitar da mu akan rashin wuce gona da iri wajen kiyaye amana sannan kuma yana karfafa mu cewa lallai mu rika taimakekeniya wajen at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa saboda haka mu taimaka duk wanda zai yi wani aiki alkhairi ka kai da ya aika aika agazawar ka taimaka wa na akwai waɗanda suke ɗabi'a su zakar su suka tashi wani za su nema kawai tsora shi a kai don ba su da lokacin ma da za su raba sannan kuma abu na biyu don gudun kan riya ta shiga ba ba kowa ne zai zakka yake so a gane shi zai yi ba wani wani zai wakilta kawai ya ce gashi a ba waɗanda suka cancanta ba ma ya so a gane amma akwai wanda yake so a gane shi ne cewa ni ne shi kenan idan ya tsarkake zuciyarsa shi ma ta yi yawwa yi saboda yin hakan watakila musamman ga waɗanda idan ɗan layin su ko unguwar suna zargin baya ba da zakka to wajibi ne bayyana ya fito kwarai kuwa saboda kai ya mutu da wannan zargin sai ai baya ba da zakka dan ai za ku ji malam talaka yana yi wasu wannan shedar ko yawwa to in ka sa ne ba wannan shedar ka kubuta ka fitar ka bayan tsin ko dubu kaza kaza ne ka rarraba ka bayar yayi hadisi na dari shida da uku ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza anfaqat almar'atu min ta'ami baytiha idan mace ta ciyar da abinci daga abincin gidan mijinta gaira muftidatin ba tare da tana barna ba bata wuce gona da iri ba kana laha ajruha bima anfaqat annabi yake za a bata ladan abin da ta ciyar din wali zawjiha ajruhu bima kasaba sannan mijinta za a bashi ladan samowa domin ba shi kika samu ba ki ladan dafawa da bayarwa za a baki sannan wali khazin mithlu zalik bai kula da so din ba na dukiyar shi ma za a baki lada na kula da abincin la yanqutu ba'duhum ajra ba'din shay'a su ukun nan da aka lissafa kafin su ba wanda za a tauye wa lada kowa za a ba shi ladansa cikakke na yadda ya isar da sakon da yake kansa to kaga wato ayyukan alkhairin da yawa shi za taimakawa ka taimaka wa ubangidanka ba kan mutum ya zama manna illin kai dan za ga wani ubangidan bai san alkhairi ne ko shi bai san alkhairi ne amma matarsa ba ta so a yi ko yaransa baya so a yi ya karabawa ne kaza ka ai alaji ka gani gadda yake za ba sai ya yi kwatance da riga wata gida fari da karfin hali yake sa ba shi da sana'a sa za ku kalla ai in kana son ka taimaka wa mutum sana'a sa za ba wai a tiyaras ba yawwa ba shi bane wani ya fi wani mai kudin za ka gan shi ai ai ka bari sadaka Allah saboda haka ashe ba a riga abin yake ba ba ne yake ba saboda haka wannan shi ne matashi yanzu zai iya tara kuɗi ya shekara yana da shi don ya sa zina zai iya shekara yana da shi don ya sai waya ina gaya ba za ga rigarsa ta fi taka kyau amma aljihun ba komai ko ya yi kuriyar sai mota ka je ku tsaya a layi da shi zai ga kuɗin da za a sa a babur ɗinka daidai yake da na motarsa ko ba haka bane to to to wannan shine wato hadisin nan kaga wato wata ayar da muka biya yanzu za ta tsora baya goyi bayan wannan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kamar yadda kuma malamai suke magana akan bai kula da dukiyar ubangidansa idan ya yi wannan zai samu lada akwai hadisi anas tsammani wata rana anas tsammani yake cewa wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalam yace ya rasulullah a bani abun hawan da za a hau dan in tafi yaki sai annabi alaihi salatu wassalam yace to a yanzu dai a yanzu babu abun hawan da za a hau yaki da kina nan la ajidu ma ahmilukum alaihi kenan saboda haka sai yace amma ka tafi gurin wani ka tafi gurin wani ka ce ni na turo ka shi yana da ababen hawa daban-daban inda za a fita ya baka aran ɗaya ka hau saboda haka bayan ya je ya ba shi aro ya hau sai da ya ba annabi alaihi salatu wasallam labari ya rasulullah ladan da ake samu na masu fita jihadi na samu domin ni ma Allah ya umarci ya nufe ni da zuwa wani da ka tura ni gurin sa ya bani abin hawa na hau to sai annabi yake masa inna dalla ala alkhairi ka fa'ili shine asalin hadisi yace a to go ba kai kai ka samu ladan ba ni ma na samu domin ni na tura ka aka yi ma alheri shi za ba abin da yafi dadi ba abin da yafi dadi akwai wanda zaka suna da hali akwai wanda zai iya bada kofa ko ga abokinsa ko makocinsa ko malamin sa yace da Allah an samu ne bukata iri kaza a turo mu to wanda yafi dadi ga mai kuɗi ko abokinka ko wani ko ma waye ya gaya ma irin wannan fiye da a ce abin zai taso kana yi masa tsammanin zai yi alkhairi ka tura masa ka ce to ga wani wani dai da muke tsammanin za a yi ma alkhairi ya ƙi abin zai ma ciwo sai abin ya dame ka ko kuma idan ya yi ta surutu ya ce shi kawai wani dan muna tare sai ya rika turo min mutane sai ai da kai baka na to ba abin da ya fi daɗi irin mutum ya baka kofa cewa da Allah an samu mai ko kuma ga kaza kawai a yi aiki alkhairi da shi ya fi daɗi abokinsa ne kai malami ne ko ya fi daɗi za ga ba zancen jin nauyi tsakanin kai da shi domin ya san ba ne ba kai ba ya fi daɗi irin ba to amma abu ne mai kyau kyakkyawar alaka ce kuma mutum ya gamsu da kai cewa in ya tura ka in aka turo in dai wani ne ya tura to za a yi wannan kyakkyawan zato kenan akwai wanda kana jin cewa in ma rantsuwa kai kace wallahi in ka tura kace ga wani da an turo shi da Allah a ce makamar baki da kaza ka tangarsa ta faɗi ko kuma masansa ya rubuta ko kaza da ya tsaya inda ina ba tsakanin ni da kai kace wallahi sai kai to irin wannan kar da san kar kenan ba matsala eh ya fi daɗi irin wannan amma wanda za ka rika tunanin a tura ko ai kaza ya fara wani tunani daban to wannan bai ba ba kofa waran ka san da irin wannan ka tuje ta kawai kar ka bada wannan kofa domin kima ka da darajar ka za ta zube yawa to sai yace wato annabi ya nusar da shi cewa wanda ya nusar da alkhairi to shi ma zai samu ladan akwai wanda murna yake yanzu in ka tura ma aikin alkhairi kace ga aikin alkhairi kaza ai domin aljanna ce wata kila shi bai san ta inda za a samu mukullayen ba kai kana da hanyoyi amma baka da kuɗin to je ka gurin wane yawa domin kai ma kafin ka tura a yi din sai da ka kwalkwale cewa ya cancanta a yi to ya kamata wannan shawara nake ba wanda suke da hali in kana so ka toshe kofar roƙo ma sau da yawa in kana da wani aboki wanda kai yadda da shi ko wasu a cikin mutanen ka kawai wani za ka yi asani cewa wani abu ya zo ka ce da Allah ajiye wannan idan wata matsala ta taso ta kaza ka ji matsala kawai sai kai masa ishara cewa na ji matsala kaza a yi kaza ba ta da ma an san kai kai ba ya fi daɗi kuma shi ka ba shi kofa duk lokacin da wani abu ya taso in dai ka yadda ne amana ne to kawai zai nutsar da to ya kamata a yi kaza ba na je unguwa kaza na ga suna da matsala kaza ya kamata a yi kaza akwai irin mutanen da suna da wannan wato zuciyar da tunanin haka ya kamata mutum ya sa a kansa a wannan ɗabi'a hadisi na gaba 604 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول لا تصوم المراه وبعلها شاهد kar mace ta sake ta yi azumi na nafila alhali mijinta yana nan eh alhali mijinta yana nan me dalilin shigowar wannan hadisi me alakarsa da babu la tasumul mar'atu kada mace ta yi azumin nafila wa ba'duha shahidun alhali mijinta yana nan a yana gari in baya gari ba komai illa bi iznihi sai da izinin sa tambaya hadisin yana da alaka da babu komai da ita sai na na'am sadaka kamar cewa azumin nafila yana hurumin miji ne ba iya abincin gidansa ba ta azumin nafila hurumin sa ne ko kaga sadaka za ta yi da azumi ko ba haka bane to amma hurumin sa ne sai ta gaya ba shine malamai suka ce inda za ta dauna nafila ya da yake sai kin karya dole ki karya da Allah ya ji adiyun la wa adiyun rasul wa la tubdilu a'malakum in ita kadai ce wannan hadisin ita ya hau amma idan mijinta yana nan kai to ta saba wa Allah in dai ba izinin sa sai dai in na farilla ne ta gaya ba cewa za ta yi ramuwa gobe ce bismillah in ta ɗauka to bai da hurumin da zai karya domin yanzu farin nan amma na nafila dole sai ta gaya cewa gobe zan yi azumi ko kuma a'a ta san cewa matansa biyu yau yana Lagos gobe yana Abuja to ran da ta san yana Abuja cewa ba a Lagos yake ba ba gidanta ba komai ta azumi to wannan sai dai inda irin wannan abin buban da malamai suka yi bayani to wannan shine alakar babin da alba'al shi ne azzau wato miji kenan hadisi na gaba hada bi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam shine ko ko ba ji wani yawa na gani na dari shida da biyar ko kale yace idan an faqatil maratu min kasbi zawjiha idan mace ta ciyar daga tsoruwarkar mijinta abinda mijinta ya samu an gaibi amri ba da da al'umarninsa ba falahu nisbu ajrihi kyau ba zai samu rabin ladansa to me yasa min gai min kasbi zawjiha an gaibi amri ba da da umarninsa ba falahu nisbu ajrihi za a baki rabin ladansa me yasa na saboda babu izininsa ko kage yanzu ba consent din sa niyyarsa bata gama cika ba amma dan kar a hana shi gaba daya tunda dai na sani to bari a baki rabi to amma kun lura kamar wannan yana so ya ba wa mata license kenan cewa ko ba izinin miji za a ciyar ko ba haka bane na? eh shine magana da muke tana da lada mana na bayarwa da ta yi shine wasu malamai suka ce duk ko dawowa za a duba cewa gaba daya wato da wancan da wannan ba wai magana saba wata ta yi ba a'a ya yadda cewa a urbi ko sari'an a karara cewa ta amfani da shi wani lokacin duk da wato ya ba da dama shi zai kira wa almajirin ma yake wanda da Allah a zubawa ne to ya ta samu cikakken umarni kenan wannan kuma ba ta da izinin sa biki ne ya bayar ba zai damu ba amma ta ba almajiri bai ma sani ba a ɗabi'a san ya gani baya magana shi ne magana da ake ba wai ta ɗiba ta kwaku janasa ta bayar ba ai ka ga wata ayar ta ƙarshen mumta'ina ko mumta'ana ya ayyuha annabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يسرقن da malamai suka zo suka ce sai suka faɗaɗa ta a nan cewa kada su zata ta ɗau kayan mijinta ta bayar bai sani ba shi ne ana magana a nan cewa wato ya yadda ta rika yi amma bai ba sani wa ta bayar ta bayar in da zai ji ba zai magana ba shi ake magana a wannan gurin shine ku zai samu rabin lada wasu kuma ka kalle shi a zahirinsa cewa duk da cewa bai yadda ba aka bayar to ba za a hada man ladan ba domin nasa ne to wannan yana da alaka da niyya ke to sai ake kawai kyautata niyya kamar yadda wani yake ba da dama a gidansa ne ce ya ba da dama duk lokacin da duk lokacin da wani abu ya taso kawai ki fita ko akwai masu wannan laifin sun a gidansu to shi ma yace duk abin da ya kama ko abinci na ne idan bukata ta kama a baya ko wanda ya ba da wannan dama ba kuma zai damu ba wani ko in kika yi wannan rana a gidanku za ki kwana yawwa to ya danganta kowa shi abin da muke faɗa ki fahimci language din life partner din language da yawa ƴan samari yanzu da ƴan mata ba a fahimtar language din juna aure kawai ake shi za a ke rigima idan ka gane language din ta gane naka to ba za ku rika faɗawa kamar wani bawan Allah da aka gaya mun da na aka gaya mun cewa yana yana wani sabon yankan rake wa'azi shi bai auren ba zai yi shi kuma yayi amma kowa yau alwa fari ne ba bayanan da na ji yana bayani ya burge ni sosai cewa yana gaya masa cewa zama yanayin mata haƙuri ai wallahi wannan ya ƙara min ƙarfin gwiwa na gane cewa to ashe karatun da muke wasu suna ɗauka yace haƙuri ake yi kaga mace da kake gani duk yadda ka kai ka komo sai kai haƙuri da ita sai yace masa ka ganni nan duk da auren soyayya muka yi ba ma sati mata bata min ba ko in bata mata wannan magana adalci kenan yace ko dai ta bata mun ko ni na bata mata yace haka ake yi ka gware fara ga yawa dan kai dauka gaba ɗaya wannan rayuwar ta ta tattara zo da tayi da ake nunuwa a talabijin irin ta za'i wane mutum ai da an yi 24 hours kai yawon bacci tayi to an ga kowa an ga kowa Allah kowa an ganshi an yi walkiya kowa an ganshi saboda haka duk wani abu ko turufin ɗin ka zai fito turufin ɗin ta zai fita to saboda haka idan an fahimci language din juna ba a da matsala cewa dangane da gudanar da waɗannan abubuwan shikenan ai ya kamata ka sanar da mu injiniya babu babu man jama'a sadaka wa amalul birri wato babun da yake magana akan wanda wanda ya tattara ya tattara sadaka shine wato nau'o'in sadaka daban-daban an gane ko wa amalul birri bayan sadaka kuma wa amalul birri da kuma ayyuka na nagarta kun ga dama an faɗa amalul birri shine duk wani aiki na ne na alkhairi laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina haka abubuwa alkhairi na suna da yawa to wanda ya hada ga zakka kun huwa ga duk abu akwai wanda yanzu yana nan yana fidda zakka duk wani abu da za a faɗa na kyautata yanzu kafin talaka yayi shi ne in baka wasa ba za a yi zaba da duturu bil ujo wallahi wani ana faɗa yake alkhairi ya azumin litinin ya na alhamis ya fidda zaka sannan duk wani abu da aka faɗa na alkhairi kafin ka ankara yayi irin wannan ne zai wuce a mota ka ce ku ta nan ba ta a can wallahi ƙarya kai da haba ahlud duturi bil ujuri za'i saboda haka zai ta nan kuma ya ta a can kana nan in baka wasa ba kai hudu ba saboda haka ya kamata a kiyaye to shi ne annabi yake gaya mana to akwai irin wayannan mutane ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace man afraqa tawjaini duk wanda ya ciyar yayi dawainiya da abubuwa na nau'i guda biyu ba ma ta biyu ake nufi ba na nau'i ne guda biyu shine zaujaini um wa min kulli shay'in khalaqana zaujaini shine sun biyu kala biyu yawa ba mata biyu ake nufi ba duk wanda ya ciyar da nau'i biyu fi sabilillahi wato dan daukar kalmar Allah saboda Allah kawai abinda ake nufi a nan shine mutum ne yazo ya kawo ma kayan abinci sai baka kudin jefa ne shine zauje an gane ya sai ma mota ya baka kuɗin mai yake aje a sha mai ya sai ma gida ya baka kuɗi yace gaji a yi a yi fenti shi ne zaune ɗin ga kuɗin tefa ne ga abinci ga kaza ga kaza shi ne zaune nau'o'i kala kala akwai wanda za ga bayan ya tura ma da kayan abinci zai tura ma da kuɗin tefa ne to ya yi zaune ne kenan to annabi yace duk wanda yayi irin wannan dan Allah nudiya min abwa bil janna to za a kirawo shi daga kofofin da ake da su a aljanna akwai kofofi guda takwas da annabi ya faɗa cewa wanda yayi addu'a wanda hadisi Abu Hurairah za ku tuna cewa wanda ya gama alwala yayi wannan addu'o'in da ake yi a ƙarshe futihat lahu abwabul jannati samaniya annabi yace za a bude wa kofofin aljanna guda takwas to saboda haka to za a kirawo shi daga kofofin aljanna a ce ya Abdallah ya kai bawan Allah hada khairu wannan abin da kai alheri ne fa man kana min ahli salah duk wanda yake ba abokin sallah ne kawai da aka wani zai ma ba ba za ya raka 300 a rana a rana guda na nafila kawai 300 to idan ba abokin sallah ne yana yawan yin nafilfili a kowanne za ga har a matasa yanzu za ga waɗansu Allah ya hore musu wannan za ga baya rabu da kawati bayan sallah azhar zai kafin azhar zai duk da cewa yadda samari suke da abubuwa da sabogin nan kala kala za ga wani kafin a tada sallah ya zo ya raka hudu bayan sallar azhar ya kuma za ka kuma mataki akwai irin wannan wanda da yawanci gaskiya iyaye ne kawai suke sallar walaha rawati duka to wanda Allah ya hore masa sallolin nafila bayan na farilla yana yawan yin wannan to za a kira yi ta kofa kofar sallah babu salatu sunanta sunan kofa kenan babu salat wa man kana min ahli al-jihad wanda kuma irin su layin su Khalid bin Walid yake ba shi mujahid ne irin su wato Salman al-Farisi da ire-iren su da sauran su to za a kira shi du'ayya min babil jihad za a kira shi ta over wato over jihad wa man kana min ahli siyam wanda kuma aikin sa kenan ko dai litinin alhamis ko siyamu daud ko ayyamul biyadi kwana uku a wata ko kuma yau yayi gobe ya huta ko kuma litinin da alhamis idan ya kasance a wannan bangaren yake shi kuma wannan ya dauka du'iya min bajin rayyan za a kira shi ta kofar da ake kiranta al-rayyan sunan da kenan wayan ta duk da aikin aka ambace sa amma ita sunan kofar azumi rayyan wa man kana min ahli sadaqa wanda kuma mutum ne ga zakka ga kyauta ga sadaka ta nafila ta tasawu'i yana yin wayannan duk iya min babi sadaka to za a kira shi ta wannan kofa a ce wa da dan wani kiran suna za a wa da dan wani fakala abubakar sai sai na abubakar yace bi abi anta wa ummi mahaifiya ga da mahaifina su zama fansar ka ya ma'aikin Allah ma alaman du'iya min tilkal abwab min darura wato abin da yake nufi hal hunaka dararun أو اضطرار حين يدعى أحد من تلك الأبواب sai akwai wata cutarwa ko wata takurwa lokacin da za a kirawo mutum ta wayannan kofofin kamar sai na baka yana so ya nuna cewa shin akwai wanda zai fado a irin wannan kofar a kira shi ta kofa daban-daban ga kofar sallah ga kofar azumi ga ta zakka a kirawo shi duk shi kadai sai annabi alaihi salatu wasalam yace da shi qala na'am yace kwarai kuwa wa arju an takuna minhu ina fatan kana cikin su kuma shikenan kuma rajayin annabi alaihi salatu wasalam tabbati saboda haka sai na Abubakar ranar alkiyama a aljanna duka kogogun da aka je gaba ɗayan su da sunan sa walau kare hal mushrikun ba in ba ka ta Abubakar kanka kaiwa eh shi za wani a cikin magabata yake cewa wanda baya son sai na Abubakar aikin banza in ya je Madina kai ya shiga masallacin Annabi yace domin masallaci filin masallacin sai na abuka jewa da kudin sai ka mutu ko ba haka bane mu ga yadda zaka yi kai Allah mun gode na eh to saboda haka ga wayannan kofofin da muka faɗa sune kofofin da suke malamai suna ijtihadi suna fito da wasu daga cikin malamai na wayannan kofofin har suna faɗa sunayen daga cikin malamai akwai wanda suke faɗa suka ce kamar da muka ji guda biyar din nan babu salati ko ba ta farko kenan babu jihad babu rayyan babu sadaka sannan kuma ta biyar shine babu aiman saboda hadisin Abu Huraira an gane ko sannan kuma kofa ta shida sai suke cewa ita ce babu la haula wala quwwata illa billah saboda hadisin kai su bin sa'ad bin ubada wata rana mahaifinsa wato ya tura shi gurin annabi alaihi salatu wasalam dan ya dan ya rike wa annabi hidima shi wannan kai din sai mahaifinsa ya tura shi dan ya rike wa annabi hidima saboda haka wato annabi sai ya zo wucewa ta gabansa sai ya same shi yana sallah sai ya zungure shi da kafarsa sai ya ce da shi ala adulluka ala babin min abwabil jannati kin ba na su nutar da kai da wata koba daga kobobin aljanna ba sai na ce bala ya rasulullah ga ya mun ya ma'aikin Allah sai ce la haula wala quwwata illa billah saboda haka shine a cikin kobobin aljanna akwai babu la haula wala quwwata illa billah dalilin mu kenan wancan biyar din ku yanzu muka biya hadisin ina kawo wannan ne saboda masu neman wato dalili sannan ta bakwai akwai babul wali kofar iyaye sai ka yi hatara kofar iyaye eh akwai ta saboda hadisi abu darda cewa wani mutum ne ya zo gurin sai yace inna limra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha ina da mata mahaifiyata tana umarta ta da in sake ta sai abu darda yace kai baka ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa alwalidu awsatu abwabul jannati ba iyaye suna kofar wato suna kofar kofofin tsakiyar kofar kofofin aljanna fa in kika fa bi zalika alba in ka ga dama ka tozarta wannan kofa in ji abu abu darda awi fazru ko ka kiyaye ta to shine walan suke kawo suka ce to akwai babul walidi a irin kofofi da suke kala kala daban daban akwai babul walidi kofa ta karshe shine babu tauba kofar tuba wannan kofofin malamai suke ijtihadi suna hararowa ce su ne abuwabul jannati samaniya annabi bai faɗe su kai tsaye a nasi ba amma ya faɗi biya kamar yadda mun biya yanzu sauran kuma kalatowa akai da wasu wato nasoji da suke kalato a karkashin wannan hadisin yana kwadaitar da mu falalar siyarwa dan Allah an gane ko da sallah da jihadi sannan kuma yana kwadaitar da mu a wata siyarwa dai akan dukkan ayyuka alkhairi duk abin da aka cewa na alkhairi ne aka nutar da kai to ya kamata kai nutarwa saboda mafiya yawanci gaskiya mata hannu da juni ba ta gano wasu ba su da ba su da kusanci da me ya kamata ma a yi to shi za masu dabara zai ce sai su yi aisanin wasu cewa da Allah an ji kaza ka sanar da ni saboda wani zai shekara ba gaya ma aiki alkhairi ko matsala kawai shine duk wanda zai je bukatar sa zai je da ita ba ta al'umma ba to sai ga an dade ba kai shi gurin da zai aiki aljanna shi za ka ce duk lokacin da aka gayyace ka ko shugaban kasa ko gwamna inda yake malam wani aka kira ka da sunan malinta don ka je al'umma za ka wakilta kawai domin da rigar su kace to ya kamata ka yi bayanin abin da za a yi wa al'umma amma ba za a ce malam akrama kallahu me matsalar me matsala ka ce to ka gyara murya to ba da damunar dai bara wallahi katanga ta ta zubi sannan kuma a januwari din nan karshe zan aurar da yayana mata guda uku to yanzu ka tashi daga malam wani ka koma alhaji wani domin kanka kake wakilta sannan injin mota ta ya buga ai ya kamata kawai ka koma excellency kaiwa to amma daga lokacin da ya zanto al'umma kake wakilta kawai kai bayanin al'umma cewa gaskiya a unguwarmu makabartar unguwarmu idan damuna ta ana samun kaza da kaza da kaza in ya ga dama ya ma alkhairi jiya jiyo amma dai ka gaya ma matsala al'umma sannan gaskiya ranka ya daɗe al'umma suna cikin matsala kaza ka ga yanzu makarantar firamare da ƴaƴan talaka suke zuwa gaba ɗaya wato ba abin zama wannan shi ne kawai kilta al'umma in ya yi ruwan zambe ba zai kawo kilta haka ake yi yawa Allah ya datar da mu to hadisi na gaba na abi huraira radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjayn fi sabilillah duk wanda ya ciyar da nau'i biyu ga abinci ga kuɗin tebani ga abun hawa ga kuɗin mai ga gida ga kuɗin gyara gidan ga kaza ga kaza ana samun irin wayannan mutane ana samu inna ma nudu ya mukum li wajhi llahi la nuridu minkum jaza'an akwai wanda in yaji ma za ka yi ma godiya zai toshe hanya tsakanin kai da shi sai an kwana biyu sai ku shirya wanda suna akwai su Allah ba wai zamanin sahabbai tabi'ai mutane ne an faɗa sai su rika hararo a cikin mutanen mu akwai su suna nan kuma faɗa ake yi dawa don mu kwaikwaya tashabbahu fa in lam takunu mithlahu inna tashabbuha bil kalami falahu to sai ce da ahu khazanatul janna duk wanda ya bada irin wannan to waɗanda suke khazanatul janna masu kula da aljanna shine alkhazin din za ta kirawo shi ce kullu khazanatin babin a kowace ƙofa akwai masu kula da ita ce ai ful inaya ce abin da ake nufi da kullun ka kula shine kula wai suka ce kamar tarkibi ne aka ce ba wani tarkibi kaga tarkibi ai shine a shafe ƙarshen suna ko yau wato ba tarkibi bane kamar aisha a ce a in ko kaga ai tarkimi akai to saboda haka aka ce malamai sun ta tattauna akan wannan matsalar cewa tarkimi ne ko ba tarkimi ba saboda haka fun din nan fulan kenan an gane ko shine ful ai fulan kai wa na halumma halumma ta'alu kenan halumma ilayna ta'al kenan halumma tawo zo قال أبو بكر يا رسول الله sai na bakar wato yace ya ba ikin Allah zalika alladhi la tawa alayhi wato irin wannan shine wanda wato babu wanda zai ba mu yiki ya ma da ya kofofin nan fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inni la arju an takuna minhum karin bayani ne akan da ya hadisi sai annabi ya ce ina fatan ka zama daga cikin su saboda haka akwai mai mamayewa ko kuma kin yanzu akwai mai mamayewa innan kofin ya ma'aikin Allah kamar ka ce wai kai wannan abu ne ba mai wahala shi ne to sai annabi ya gaya ma to ai akwai wanda za su samu wannan rabon kai ma kana cikin domin kun ga akwai hadisin da yake a dawul mufrad da annabi ya ce waye ya waye gari yau yana azumi sai da Abubakar ya daga hannu waye yau ya waye gari yayi sallar jana'iza ya daga hannu waye zai duba wani lafiya ya daga hannu duk abin da aka faɗa sai ya daga hannu sai annabi ya ce wallahi ba wanda zai wannan a rana ɗaya ba sai aljanna ta tabbata a gare shi ba sai na wakar da ana raba certificate din a ba wani kotun mai yawa wani wukari alkazo kwarai kuwa rawafi ba saboda haka wannan shi ne sai na wakar ya gama cin tuta ya cire ta duka to ta ba saboda haka kaga abin da ya kamata mu lura da shi kuma mu kiyaye kenan to wannan hadisin shi ma kamar yadda muka ji yana kwadaitar da mu dangane da abin da ya shafi siyarwa da kuma yin infaki fi sabilillah naga da kamar ya ma wuce lokacin yanzu nan mun dan magana ne wani bawa Allah na wani aboki na an taɓa rakawa na ɗauka za mu da kafin lokacin sai inda abin hawa ne ga gosulo kuma muka yi ɓatan kai shi yasa muka yi muka ɗan makara amma tun da yamma ina unguwar ina ga yau za ɗan yi haƙuri mun ja lokaci abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya zai mana amma kafin tambayar ka akwai wata da aka turo mu ga ta a rubuce maganar da wani ba Allah yake cewa wai zai iya shigewa cikin azkar na safe da yamma bayan bayan gama su ko kuma wake ko kuma bayan gama azkar na sallolin sai ya sako ayatul kursi da ikhlas da falaki da nafi da sai ya sako kai daga farko abin da yake magana akai shin cewa shi abin da yake gaskiya yafi daidai shine azkarul sabahi daban azkarul mata daban sana azkarul salati daban an gane ba Allah za a yi wayo ba idan ka gama azkarus sala ai ka ga falalansu da wanda annabi ya faɗa cewa wanda ya yi dubur salawati karshen sallah wani zai zo ya ce to tunda da ayatul kursi wannan ta yi sajin a wannan akwai wanda zuciyarsa za ta gaya mana domin kowa yana sa arha cewa waccan ta buge ta biya ta biya wannan kawai a idan kai wancan daban shi za ya ce ta magana shi a zakarar da ta yaushe za ka yi yaushe za ka yi a yanta wannan magana bayan magariba ne ko bayan la'asa to to kaga tun da ana wannan magana a na sallah daban ya kamata ka lura na sallah daban na kuma wato yawa na na wannan kowanne ka yi kuma kowanne za a baka ladansa shi ne abin da yake daidai na zaka ce lokacin mu da ya tafi na ai shi ne ai mun yi magana me ribacci kake gaskiya amma magana danyen abinci an aya na kawo a suratul mumtahina idza ja'at almu'minatu ko idan baka ji sosai ba bara mu ko ba mu baka darasi ka ji ka tsara jin karatun dan ba ka da mu baya ba ka tsara jin karatun ka ji me muka ce a gurin in baka gane ba sai ka koma tambaya amma dai mun ji bacci kake yin nabi na'am na'am na'am eh ga nan alayya abubakar muna yana magana eh gaskiya maganar da yake na cewa kamar misali maganar sallah da aka idan mutum yana da wata bukata ta musamman akwai wani adadi da aka iyakance ne cewa mutum ba wani adadi a sallar dare ne kawai da aka zo bayani suka ƙari juna ilimi na cewa kamar yadda wanda muka karanta kiyamu ramadan da su za su gani cewa malam shek nasiruddin albani yana da ra'ayin cewa ba za ka haura sha ɗaya ba a rana ko sha uku wannan bayanin saboda hadisin na na aisha wanda aka kawo amma sallah ta yi ne baka da wani iyaka to hatta shi kan zama da albanin ai kaga ba a sallama masa ba kai saboda hadisi ibn umar na cikin bukari da annabi yace salatul layli masna masna sallar da rabi biyu ce kaga anan annabi cewa kawai in ka ji tsoron kullo alhujr falyutir bi raka'a shikenan wannan dalilin ko yana da karfi gaskiya isa ibn hajar da yazo ya gwama a fatawul bari yace saboda haka kana da ikon kai tai amma inda mutum zai zo ya tsaya ya ce iya sha ɗaya zai tsaya to ba komai karin hadi hadi muhammadi sallallahu alaihi wasallam saboda koyin da yi da annabi zai samu ladan koyi shi kuma wancan ya samu ladan umarni da aka yi saboda haka ba iskali a ciki shi za a ga imamu maliki ya zaɓi talatin da shida a wata daga cikin kaulolin sa na tarawi ko abin da ya kama da wannan to idan mutum yana da bukata abin da ake bukata kawai mun sha ba da salo cewa ka tashi ka yi sallar gwargwado kawai gwargwado ka hada da wutiri a ƙarshe idan ka tashi a wutirin ka in ka ga dama a wannan addu'o'in da ake na bayan wutiri anan za ka ga wa Allah buƙatar ka da sujjadar da kake buƙatar ka a sujjada da wannan lokacin wutiri ka daga hannu kana kai wa ƙasa addu'a kai wa kanka kai wa duk wanda ya ma wasiya da addu'a wanda ya ma alkhairi domin a wannan gurin ne duk wanda ya ma alkhairi bai kamata ka manta shi ba duk lokacin da ka tashi da dare za ka yi sallah lokacin da ka keɓance kanka za ka yi addu'a a nan lokacin ake ambato shi domin a nan ne za ka biya shi da annabi yake man sana a ilaikum ma'rufan fa kafidu shi da magabata suke yin mutum yana da bukata sai ya duba wanda ya zan baya wasa da ibada sai ya je ya makyauta kawai sai ya tafi yarsa domin ya san dole dole sai ya dora ma nauyi yanzu da sai ka biya shi dole da daddare ba sai ka sai ma addu'a ba ya zama wajibi ne dole ne cewa annabi alaihi salatu wasallam cewa ai lalle ka biya shi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu shine in ba ku samu abin da za ku biya ba fa da'ulahu annabi yace kai sai bar addu'a har sai ka ji cewa yanzu ka biya Jiza za mu zo nan gaba za ku gani sai annabi alaihi salatu wasalam da kanji ba sai da ya saka wasu mulki ba daga cikin kuren jaha yace ya daina karɓar kyautar su saboda haka wannan ma hanya ce mun sha faɗa ta adabul mufrad shekara takwas baya da muka biya mun faɗi wannan gaba cewa in kana so abubuwan ka sirka ta biya ka zama mai kyauta da sadaka ka nemi wanda ka gamsu mutanen kirki wanda kake kyautata wato ka rike musu kyauta wallahi za ka ga ko ba ka roƙon Allah Allah zai biya ba ko ba ka roƙonsa to sannan idan kai za ka yi da kanka ba kyautar ba kuma bayan ka bi wannan salon na yin sallar dare sannan sai ka rika rage minti sha biyar kawai kana kana istighfar kawai ka zauna wannan ina yawan faɗa ko kwanan satin da yake na gaya wasu mata kawai ka zauna kai ta roƙon Allah kai ta istighfar kai minti sha biyar zuwa kullu alfajir zuwa lokacin da alfajir zai kullu istighfari ya fi karatun qur'ani lada ya fi sallar lada ya fi duk wani abu da za ka yi lada kawai ka zauna a zaune bayan ka idar da sallah kawai astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh a hankali ba sauri ake ba so ake ce ka irga ba ka rika yi kana hararo girman Allah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu sayyidul istighfar a hankali astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah alazim kai sai wallahi zaka jawa baki فقلت استكبروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وبالأسحار هم يستكبرون نعم
Thank you.
wanda ya nuna sarki saurin tashi kawai wannan hadisi Abu Hurairah annabi ya kira shi hadisin biliyadai cewa tar'anul masjid cewa masu saurin kaga lokacin da aka yi rafkanuwa mai ba da labarin sai yake cewa har masu saurin tun da can tana jala akwai irin wayannan mutane ba su ne mafiya alkhairi ba abin da ya fi alkhairi abin da ya nuna a sunna annabi alaihi salatu wasalam baya barin gurin su sai ya fara yin wannan zikirin da ake du'aul ibada azkarul ibada kusa akwai azkarul ibada akwai matsala akwai ibada to sai ya fara yin wannan shine yake a sunna gaskiya cewa bayan an yi wannan amma inda mutum zai tashi bai ba ya dai bar wani abu abin da wato annabi shi yake yi a yanayin sa inda ba larura ba kamar yadda zamu ga a wasu hadisar da yake ku cewa ana idan da sallah wa sallah annabi ya tashi ya shiga gida hadisin nan da ya nuna cewa annabi ya tuno an rage akwai wani ragowar dinari da baba da sadaka ba kaga wannan shi irin su ne kawai za su nuna ba cewa larura ce take sa annabi ya miki da an kidar da sallah amma in ba haka ba a zaune ki idan larura ce misali ta sa mutum yayi wannan babu komai sabanin mu yadda muke zaga ana gaba zai daga yake sallah muke kaga da sallah yana gaya masa cewa wallahi hankalinsa yana kan waya har aka idar da sallah daga cikin magabata na wanta sunan wani bawan Allah wanda kafinta ne a cikin tabi'u tabi'in idan haka da guduwa zai buga ka ce Allahu akbar zai yadda ita kawai wallahi ba zai dora ba shi sa rayuwar su sai albarka sai abubuwa kala kala amma mu yanzu za ka kai mutane ma jiya dan Allah ka ga waya kuma wani wanki wanki tsaba takawa ana wayar yana projected ana sallah ai waya ya kuma rejected shi wanda yake kiran ka Allah musulmi ya san me kake idan da barasi yake neman ka ba zai daina kira ba zai ta kiran ka ne zai ta kira ya kira shi ne muke yawan faɗa cewa su ma da usaimin sun ba da fatawa idan ka manta dan adam ajibi ne akwai wanda baya barin waya amma wata ran sai a kira ya manta in dai ba wato a tsaye yake ba tana ƙasa malamin ka ce a aljihu ne zaro ya kashe ko fin ne ya cire ya kashe ya fi wannan jaddadin da zai ta yi idan magana cewa ba a aiki a sallah aikin rejection din ya fi na kacewar yawa malam sami ya ce dai a kasa take idan a kasa take ka tsugunna ka ɗauko duzalla ka tabar ta ɓaci domin ka yi rukuni biyu eh kuma wato fikiyu ne mai kyau yace ka yi rukuni biyu ka yi naka ka kuma na liman saboda in dai ka tsugunna ka ɗauko ta a kasa ka kiɗa mu a tsaye ake to ka yi rukuni biyu sallah ta ɓaci wannan shine ina ga yau kun ga mun dan dade da yawa saboda an makara ina ga ya kamata mu hakura haka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya biya mana bukatun mu da alkhairi duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke cikin damuwa da ta wato kunci Allah ka yaye musu muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa masu neman sana'a da aiki Allah ka shiga na murmurar Allah ka tallafa musu muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata اللهم خذ ناسيتنا الى عقيق ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين او اقل من ذلك fatar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah madaukakin sarki ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira Allah kai mana sutura da'ima Allah ka ije mana duk abin da yake ba mu tsoro waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin